bismillah
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانه رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين آمنوا can da mun ce ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanuna bayan Allah mana gamsa idan mun zo ranar lahira sai Allah ya ce ya ku bayi na waɗanda kuka fi yau ba ku bakin ciki ko ba ku tsoro su wane ne waɗanda suka yi imani da ayoyin mu shine alqur'ani wa kanu muslimina suka zama musulmai Kudukunan da mutu ku shiga aljanna an turku da ku da matayenku to ba nuna kuna farin ciki yau kuna abin girmamawa da farin ciki. Ta, su ‘yan aljanna idan sun shiga aljanna za a zagaye su a da abubuwa na jin daɗi a wurin zuba abincin mai kyau a kokuna masu kyau abin sha mai kyau shimfiɗa mai kyau abubuwa da nufin daɗi na girmamawa na isa ta يا ما تشهي المصدر sai a ce masu a duk abin da rai take sha'awa da a ta ci ko kuma ta sha da abin da idanu take son ta gani ta ji daɗi a ce duga nan an ba ku kuma har abada zai karewa shi ne wa an tunjiya khalidi da kuna abin ƙaddara ma da wama cikin aljanna sai Allah ce kun san aljannan nan da ake gaya muku lahira to wace ka ita ce aljanna allati wannan ulil tumuha da aka gadar da ku ita da makuntun ta amaluna saboda kyawawan ayyukan da kuka zama kuna aikatawa lakun ji ya faki hatun ga abubuwan marmari nan kasiratun masu yawa sun tabbata gare ku min hada da aljanna ku yi tacci duk abin da kuke so Suko azzalumai khaliduna abin kaddara mu dawoma ne fi azabil jahannama a cikin wutar jahannama. La yi fatar ba a sauka azaban nan gare su kuma ba ta cewa a an gabar su ohun fiya mumili suna suna nan ana yi musu azaba sun yi ciru an yi ce kawana har abada tun da babu mutuwa ma zalamna ba mu zalunce su ba walakin kanuhu zalimu da su ne suka zalunci kawunan su da kafirce ma Allah da manzanni wala yawma malikun wanadau sai ɗan wutar su kira a maliku shine mai kula da huta su ce ya maliku ka gaya ma Allah ya kashe mu huta sai makala sai maliku ya ce masa inna kun mace tura har abada ba ku mutuwa kuna cikin wannan azaba kuma ba ni karewa ولكن أكثركم لا na ƙarfi ina ku aikin warko mun zo muku bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar annabi Muhammad walakin na aka sarukum lil haqqi karihun mafi yawan ku duku ka karyata shi ya sa kuke cikin wuta waɗanda suka yi imani ƴan kaɗan suna aljanna so duk yadda za ku yi ku yi mu ma duk abin da za ku hukunta ku hukunta na yau annabi ma kirki mu ma mun shirya mu ta يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم بليل ورسلنا لديهم يكتبون am ya tibuna suna zato Allah cewa mu la na sabo ba muke tsaron abin da suke faɗa koye wannan yawon da abin da suke ganawa ne wa annabi ma kirci duk muna ji bal muna ji wa rusuluna manzanni mu sune mala'iku da kibo da asidu a ladaihi ya kace suna nan tare da su duk abin da kuka aikata suna rubutawa ta من قبل الرحمن ولد فلا أول الآمنين ba sun ce Allah yana da ba ya rasulullahi ka ce musu da Allah yana da tsada ni ne domin ni ne farkon bayan bawa Allah
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون a alki ya tabbata ga Allah rabbil samawati ubangijin samai wal arli ubangijin kasai wa rabbul arshi ubangijin al'arshi kursi amma ya tsuna ga duk abin da suke kamanta Allah da shi na kiran ƙarya Allah ba haka yake ba ta وذرهم يقولون أمواتا يقولون الذين يولون ya rasulullahi fadarhum ka basu yahudu ci ta kutsawa ci ba irin a cikin bannas wayar abu su yi wasa ce duniya a cikin duniya suna nan hatta yi laƙu yau muhimman da biyu a duniya har ranar da aka yi musu alƙawari ta tashi alƙiyama ta zo musu ba su sani ba suna cikin shagartuwa ta وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم wa huwa allazi shi ne ubangijin nan huwa fi sama ilahu shi ne ubangijin sama bisa haƙiƙar hamza sai wa isaqil ula wa tasli ka tasliha kaliyai ai ma'bud shine abin bauta ma a sama wa fil lalli ilahu kuma shine ubangijin da ake bauta ma ƙasa wa huwa al-hakim shine gwani alimu masani da abin da zai gyara al'ummar ta
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإنه علم الساعة وإليه ترجعون allazi lahu mulku samawati wanda mulkin sammai da ƙarsai wal ardi da ƙarsai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su mulki yake gare shi tabaraka ya girmama shine Allah wa inda hu ilmu sa'ata kuma ya san lokacin da za a yi tashi alkiyama wa ilayhi yurja'una kuma gare shi za a koma da kowa da kowa ta لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون allazina tad'una waɗanda kuke bauta ma gumuka bayan ba- a- bayan Allah wala yamliku min dunihi shafa'atan waɗanda kuke bauta ma bayan Allah sune kafirai wanda suke bauta ma ba su mallaka ceto li ahadin da ɗaya ranar lahira illa man shahida bil haqqi akwai ceto amma masu yin ceto su ne waɗanda suka ce la ilaha illallah waɗanda suka faɗi la ilaha illallah za a ba su ceto hasali ma idan mutum ya kai shekara tamanin sai a ba shi ceton ƴaƴan shi da matan shi da jikokin shi ta
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يؤفكون
wahum ya alamuna kuma su sun sani da shaida wannan tar mala'iku sun sani ya isa ya san ba abin bota ba sai Allah Uzairu ya san ba abin bota ba sai Allah mala'iku sun san ba abin bota ba sai Allah wal illamu kafani wallahi in ka tambaye wal in sa'altahu in ka tambaye ma kalakahu wani ne ya halice ku lai kulun Allah sun san ce Allah ne ya halice ku to fa Allah yi bakuna da ƙaƙa ake juyar da ku ga barin wanda ya halice ku ku koma kuna juya kuna bauta ma wani wanda ba shi ba ta وكله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ai ƙaunin muhammadu annabi muhammadu ya faɗa ya rabi ya ubangiji inna ha'ula'i waɗannan ƙaunar layu nuna su mutane ne waɗanda ba su yi imani ba su ne suke cewa kana da akwai wani abu wanda za a haɗa da kai wurin bauta da mu da mumine mu ba mu faɗa ta
فاصبر عنهم وقل سلام سوف تعلمون ya rasu da lahi sai Allah ya ce fasfa kau da kanka an gaba ne wa kulka ce salamu aminci minkum daga gare ku ba ruwa na da su. amma wannan kama a ba su yi a yake su ne fa saufa ya alamu da za su san ƙarshen al'amarin su da na tashi alƙiyama
سورة البخاري مكية ولا سلسلة وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم فيملك والكتاب المبين
a wannan sura ita ce ake kira suratul juhani tana da aya hamsin da shidda tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim hemim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wal kitabi ina rantsuwa da littafi alqur'ani shine alqur'ani almubin mai bayyana wa mujhirul halal min alharami wanda yake bayyana halal da haram ta إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين inna Allah ce mu an ganna mun san kai da wannan littafi fi lailatul mubarakati a cikin dare mai albarka shine daren lailatul qadari ko kuma daren nisfu sha'ban waɗannan darare su ne masu albarka a inna kunna muzirina muna ba mutane tsoro waɗanda suke cewa abauta mu wani abu wanda ba Allah ba kuma muna ba da tsoro ga waɗanda suke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba a kaɗai ta Allah shi kaɗai a tsarkace shi ga bauta ta يا يفرق كل أمر نكير fiya a cikin daren nisfu sha'aban ake rabe kowane al'amari da wanda zai mutu a wannan shekara da wanda zai ciwo da wanda zai samu lafiya da wanda zai samu arziki da duk abin da zai samu mutane a wannan rana ake rubutawa kowane al'amari hakimin kuma na mai hukunci shine Allah ta أمرا من إنا إنا كنا مرسلين wannan al'amari ne daga gare mu inna kunna mursulina mu ne muke aiko manzanni wane ne manzanni muhammadu annabi muhammadu abin da yasa Allah ya kira annabi mursalina saboda ƙaryata annabi kamar ƙaryata manzanni ne gaba ɗaya ta رحمة من ربك إنه هو السميع العليم rahamatun Allah ya yi haka ne don rahama ne da duka daga Ubangijinka inda wucewa shi Allah huwa sami'u shine mai ji li a kawalihin ga zantukan bayi alimin masani ne da af'alihin da ayyukan
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين shine ubangijin sammai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinina in kun zama masu sakankancewa bi annahu cewa shi ta'ala Allah ya girmamu ya ɗaukaka rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi da ƙasai in dai kun yarda da wannan to ku aikaru ku sakankance bi anna muhammadin cewa annabi muhammadu rasuluhu mazanci ta
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين la ilaha illa huwa babu abin bauta mu sai shi yihi shi yake rayawa wai nitu shi yake kashewa rabbikun shine ubangijin ko rabbu abaikum al-awwalina kuma shine ubangijin iyayenku na farko da kakannin ta بل هم من شكل يعلمون duk wannan magana da ake gaya masu bal- bari wannan magana hum su fi shakki suna cikin kwankwanto mina da ba'ata da tashin alkiyama yal abuna kuma suna irgiri da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam فارتقب يوم تأتي السماء بإذكار مبين to kai taurare ranar da sammai za su zo da hayaƙi mabayyani sai a yi fai ƙasa ta bushe wacce da bihumul jiwu yunwa ta yi tsanani ila ara auce dat har su ga tsananin da ba taɓa ganin shi ba sai mutum yana tafiya yana ganin kamar hayaƙi ne ba kuma hayaƙi ba ne yunwa ta ai saurari wannan ranar يغشى الناس هذا عذاب أليم wannan rana ya gasar nasu zai lutsuɗe mutane haza azabu da aliyu wannan azaba ce mai raɗaɗi
ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون rabbana ya ubangijinmu a kashi annal azaba ka yaye muna wannan azaba a wannan ranar inna mu'minuna mu mun gargata ta kuma mun gargata annabinka in za ta yi wannan azaba ya Allah karka hada da mu Ta.
أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول منير anna lahum zikra a wannan ranar in ta zo ko sun yi wannan addu'a sun ce Allah mun imani da kai mun imani da annabinka lokacin da azabar ta sauka wannan addu'a ta ta ba ta amfani wa karja ahum rasulun mubin aikon warko manzo mai bayyana gaskiya ya zo ya gira musu ba su yarda ba sai yanzu da suka ga azaba sai Allah ya ce to ba za mu ba ta
ثم تولوا عنه وقالوا أنهم مجنون Tuma ta wallau da annabin ya zo ya mutu wa'azi suka kau da kai suka bashi suka ce wannan abin da yake gaya muna hauka ce. Da.
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون
A ina cewa mu kacifar azaba za mu yaye azaba da ya ita ce ta yunwa wani lokaci ɗan kankani idan kuka koma mu ma sai mu koma in ka fartun in kun kafirce fa'adu mu ma sai mu dawo da azaban nan zuwa gare ku.
يوم نبش البشر كبرينا ku منتقمون tuna fa ranar da muka yi muku riko riko mai girma na wulakanci ranar da muka yi muku azaba ita ce ranar fadar ku tuna abin da muka yi muku da kuka saba ma manzon Allah to har yanzu irin wannan ranar tana nan zuwa in ba ku bari ba ta ولقد فتنا قولهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ai mun halakar da mutanen fir'auna kahin mutanen annabi muhammadu ƙaunar fir'auna mutanen fir'aun tare da shi waja'un rasulun da manzo ya zo musu shine annabi musa kalimun mai girma sai suka karyata shi an mun halakar da su
أن يدعو إليك عباد الله إن لكم رسول أمين amma annabi saboda annabi rahama ne sai yana cewa ana duk ilayen ibadillahi ya ku bayan Allah ku zo gare ni ba ni son Allah ya muku azaba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce daga Allah zuwa gare ku duk abin da kuka ji na faɗa gaskiya ne cewa da kuke yi ƙarya nake yi ko hauka ta same ni ko son zuciya duk ba haka bane ta yana lallacin ta وإني وأنا لا تعلم ولا الله إني آتيكم بسلطان مبين wa Allah ta'alu kar ku yi girman kai alallahi gaba da Allah inni cewa ni atikun na zo muku bi sultanin da hujjoji mubinun mabayyana ala risalati ga manzanci na wata wa'idi hujjar jin sai suka yi ta jifan manzan Allah suka kore shi suna jifan shi ta
وإني قلت بربي وربكم أن ترجمون wai ni cewa ni kuntu ina neman tsari birabi ga ubangiji na wanda dukkan da ubangijinku an tarjumuni kada ku je da ni ku kashe ni ta وإن لم تؤمنوا لي فتعملوا wa illan tuminu liya idan ba ku yarda da abin da na gaya muku ba to ba ta ajinu ba a ta ajinu ba da mana tsari in tafiya ta ta
فلا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون fada arabu sai ya roƙi ubangijinsa ai da an na haƙula ya ce waɗannan mutane ƙaunin mutane ne mujirimuna azzalumai mushrikai a annabi musa ke na annabi musa sai ya addu'a ya ce allah waɗannan mutane azzalumai ne bayan ya yi wa'azi ba a yadda ba to
فسر عبادي ليلا إنكم متبعون sai allah ya ce ya musa duk bani isra'ila mutanenka ka kwashe su ka tara su ka bari sai dare ya yi ku fita sai auna bai sani ba shi ke na ya tara jama'a duk ya tara jama'a a asirce sai aka je aka gaya wa fir'auna sai aka samu wani munafiki sai sai ya gaya wa fir'auna to dama Allah ya ce da annabi Musa innakum mutabaquna ya tafi ukun fir'auna wa qawmu idan ya ji kun ku zai ji ta
واترك البحر هواء إنه جن مغرق amma in za ka bi ka bi gefen kogin ne da fir'auna ya da annabi Musa ya fita da daddare shi ko fir'auna ya sa aka tara jama'a talunka ta annabi Musa kusa so goma shi kuma ya biyo shi da safe annabi Musa ya biyo gefen kogi ta
كم تأتي وعيون shi kenan yana gudu yana gudu da ya kusa cimma annabi Musa sai annabi Musa ya gaza a cin mai ko ina an zane shi an yi to mai gabas da yamma da kudu sai gefen kogi kawai ya gaba mafita alaka ta zo sai ya bi kogi sai kogi ya tsaye wata rukun bahara kenan da ya buji kogi kogi ya tsage sai da annabi musa ya fita shi kuma fir'auna ya kai tsakiya innahu jundun mughraqun sai aka bi tsare ta كم تكن جنات وعيون fada ma'anna sai annabi musa ya natsu ko da ya fita bai san abin da za a yi ba ko uguri sai aka halakar da su. kam tarar ku mutanen annabi muhammadu ku je ku tambayi irin mayan gidajen da suka bai da manya-manyan dawakai da raƙumma da manya-manyan gonaki da manya-manyan gidaje abinda suka bai sun je a kashe annabi musa a zo a ji daɗi to je ku tambayi na gonaki wasu ru'in da gonaki da maraimarai wa mat'amin da gidaje kalimin manya-manya wani imatun kanu ta ya faki hina da irin- كانوا فيها فاكهين da ni'imomi ni'ima wadda suka zama suna jin daɗi a cikinta suna nishaɗi ta كذلك ورثنا قومنا آخرين duk waɗannan abubuwan da aka nutsar da su sai aka gada wa wasu mutane mutane annabi musa ta
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين wa ma bakat alaihim as-sama'u sama bata yi masu kuka ba wal ardu da kasai wa ma kanu munzirina ba a jiran ba mai sauraron su. abin da yasa aka ce fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ardu a duk inda mutum yake zama yana ibada idan ya mutu wurin kuka yake kowa na jin kuka da mutum sai a ji to su ba su yi ibada wurin zai yi kuka ba zai yi ba a ilaihi ya sa'adar kalimu tsayin wal amina salihu ya fa'ahu akwai inda aiki ake ɗaukar shi a shiga da shi ta sama to wannan ƙofar inda ake yi da ayyuka to ba su yi aiki mai kyau ba balle abin kayan shi ya sa sama da ƙasa ba ta yi masu kuka ba kuma kunna munzalina kuma sun riga sun halaka sun mutu ana jiran su tuba akwai tuba bayan mutuwa shi ya sa aka ce haka ta ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين wala kanan jera bani isra'ila Allah ce mun tsere da bani isra'ila mutanen annabi Musa ne azabul muhini daga azaba ta walakanci wadda fir'auna yace tallafa masa duk matar da ta haifi ɗan namiji a yanka matar su kuma a mayar da su bayi من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين min fir'auna daga fir'auna innahu shi fir'auna innahu kana ya zamo aliyan mai daraja lokacin mai mai sarakuna masu daraja min al daga masu ɓanna. ta ولئن ذكرناهم على علم إن العالمين su kuma bani isra'ila bayan an halatta da fir'auna ba ibne sai aka zaɓe su daga ci- cikin mutanen zamani aka ba su ilimi babu mai ilimi irin su a zamanin ta وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين wa atainahum mun ba su min al'ayati daga ayoyi ma fihi bala'un mubinin wanda akwai jarabtawa a ciki da yawa ni'imatun zahiratun ni'ima zahira min falqil bahari aka keta kogi aka hitar da su wa manna aka yi musu ruwan manna wa salwa da tsakin tantabara aka yi musu ruwan darba da tsakin tantabara wanda ya rihima da wasu su na ni'imomi ta
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا عتى من الدنيا وما لهم بمنكرين sai daga baya kuma sai suka kabince laikulun da suna cewa da aka ce za a yi tashin alƙiyama sai suka ce a'a in hiya illa mutu sanar tula babu wata mutuwa da za a yi duk wanda ya mutu ainihin tashin alƙiyama kakanninmu da iyayenmu ai musu tashin alƙiyama mu kuma muna duniya duk in mun ka mutu mu ma ai mana tashin alƙiyama kuma na hannun mun shiri da ba za a tayar da mu ba ta قالوا يا رأينا إن كنتم صادقين sai suka ce ma annabi Muhammad in dai kun ce za a yi tashin alkiyama kuma tashin alkiyama gaskiya ne to fatu ku zo bi aba ina da iyayen mu in kun san sadiqina in kun zama masu gaskiya an nana ba asu ba da mota na za a tayar da mu bayan mu sun mana haya sannan a raya mu. ku ta da iyayen mu da kakannin mu mu gani ta
أهم كيرنا قوم تبا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ahum kale su ya rasulallah shin su suka fi ƙarfin mulki an ƙomi tuba'i ko ko ƙamun tuba'i so wallazina da waɗannan ne ƙabilin da ke gabanin su min al'ummamin daga al'ummi waɗanda suka fi ƙarfin su a halakanahum mun halakar da su innahum kanu mujrimina sun zama mujrimai to shi wannan su waɗin wasu malamai sun ce annabi ne wasu malamai sun ce wani sarki ne ya yaƙi annabin zamanin shi da ya yaƙi annabin zamanin shi wasu ma sun ce ya kasa annabi To daga baya amma ya tuba sai ya rubuta wasiƙa ya ce daga gare shi zuwa ga tubaɗi zuwa ga annabi muhammadu annabin ƙarshe mai zuwa idan annabi ya zo a ce ya yi imani ga annabi kuma ya yarda da littafin da annabi ya zo ya ce da yana nan da yana nan da ya shiga cikin rundunar manzon Allah an yaƙi duk makin annabi da yana nan kuma ya sallama ma manzon Allah ya yarda da manzon Allah duk abinda annabi ya zo da shi har yayi waka ya ce shahidtu ala ahmadu annahu rasulun min Allah barin da kam yace falo mudda umri ila umrihi la kuntu wakilan da hukumar am yace kai ni da na zamo zamanin da za a aiko manzo Allah da ni ne wakilin annabi yace wajahatu bi sayf a'da'a wa farajtu an sadari kullaha yace da na yi zamani da manzo Allah zan ɗauki takobi duk wanda musamman in manzan Allah ne munafiki maƙiyan annabi in kashe shi kuma zan nemi kuɗi in tara in zama mai arziki duk abin da annabi ya ce so in mace kuma an ce shekaru dubbai da yin wannan sannan aka haifi manzan Allah sannan aka haifi manzan Allah ta ci gaba to shine tuba ilin ta ci gaba وما ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين wa ma kalkanin samawati ba mu halicci sammai ba wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibi da dan wasa ta وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ma kalkanahuma ba mu halicce su ma wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai dan abauta muna kuma su kafa hujja da kudurar mu da kadaiton mu su nuna Allah shi kadai shi da abokin tarayya a san ba mai iya yin sammai ba a taba ganin wani mai mulki da ya gina wani abu wanda ya kai sama ba ko ya gina wani abu da ya kai ƙasa ba ba a taba gani ba walakin da aka sarau su dai mutanen maka layar alamu da ba su sani duk abin da ake gaya ma ta إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين inda yau ba fasalin yi ƙafin ranar da za a yi tashin alƙiyama a yi hukunci a kan ayyukansu ajama ilu duk baki ɗaya waɗanda suka kafirce a yi wuta da su waɗanda suka yi imani da annabi muhammadu su kuma a yi aljanna da su to wannan ranar tana zuwa ranar za a tara su gaba ɗaya a haya ta يوم لا يغني مولا عن ولا شيئا ولا هم ينصرون yau wannan ranar layibu ni maulan an maulan shi'an wani mai gida bai iya yi wa yaro gidan shi wani sannan kowa ta kai ne ya ce aboki bai iya taimakon aboki makusanci bai iya taimakon makusanci bai iya tunkuɗe mashi shi'an wani abu mai azabin lahi daga azabin Allah wala hun yin sabuna ba mai taimakon kowa wannan rana ta
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم illa mai rahim Allah wannan ba wanda zai tsira sai wanda Allah ji kanshi zuwa ne ne humul mu'minuna su ne mu'minai fa innahum cewa su mu'minai yashfa'u ba'dahum li ba'd tashan su za su yi ceto ga tashi bi idnin lahi da idnin ubangiji ina wanda yake ba ceto to ba annabi ba mu'minai ba za su yi ceto innahu Allah huwa al-azim shine marin jayi fi intiqamihi a cikin yin azaba ta minal kafiri daga kafirai babu yadda za su iya yi in yayi musu azaba dole su bari ba hankuri za su yi ba ba a iya hankuri kuma ba a yadda kuma babu yadda za a yi rahimun Allah mai jinƙai ne bil mu'minina ga mu'minai ta إن شجرة الزقوم طعام نسيم kaga in sanya da kuni abincin mai sabon Allah wane wane ne wannan shine Abu Jahil da annabi ya da da annabi yayi magana da kuni sai aka ce ita da kuni wani ice ne ya fi kowane ice muni wajen duba kuma ya fi kowane ice ɗaci da annabi ya yi magana a kan wannan ice an ce a tuhama yake sai abu jari ya ce tun da an ce ya fi komi zaƙi a ɗaci ya fi komi zaƙi sai annabi ya ce a je a samo mai duma da nono in an ka ba shi ya ci sai ya sha nono ya sha duma ba zai ji ƙarfin ba sai aya ta saba aka ce to haka yace to shi ke na za a hito da shi a wasu iccen kuma ita wannan iccen da amul asimi abinci ne za a ba mai saɓon Allah shi ne Abu Jabir ta كلم والكبد في الغلول shi kuma wannan kalmuli sai ka ce man gelo ne ya gali yana tafarfasa filbi tsuni a cikin cikunan kafirai abu jahil da waɗanda suka bi shi فباليمين sai ka ce tafarfasar ruwan zaki
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم sai Allah ce a sa mala'iku dubu ɗari su ɗora mai sarƙoƙi su jawo mutumin banza a ja shi a cikin wuta wutar jahima haka za a yi wa abuja ne
ثم ذوقوا فوق رأسه من عذاب الأليم sannan a ce ku zuba mai azaba ga wuta ga tafarfasassun ruwa kuma ruwan ba su kashe wuta ta
إنك أنت العزيز الكريم sai Allah ce ranka ya daɗe ɗanɗana abin da yasa Allah ya ce masa ranka ya daɗe dai ya ce shi ne kaza shi ne mai girma shi ne mai daraja yanzu wannan maganar da Muhammadu ya faɗa kamata mai girma mai daraja iri na a garin maka har a ce ɗari wannan magana ai kai ka san wannan maganar banza haka ya ce mata ne shi ne Allah ce zikidan an azabar innaka antal azizu ya babba karimu mai mayan jama'a dan ƙananan kai da wato ta hukuma ne Allah ya mashi ta إن هذا ما كنتم به تفترون wannan shi ne abin da kun ka zama kuna musu cewa ba za a yi ba
إن المتقين في مقام يمين su ko waɗanda suka bi- suka bi Muhammadu suka bi tsoron Allah suna wani gida na aminci watan gida bai zama gida na aminci sai ya samu abu biyu. sai ya samu abu biyu. idan mutum ya gina gida ko ni tsadar gidan in babu kayan ado babu abinci babu sutura gidan na ya zama gida aminci ya tafi gida idan an ka gina gina duka waɗannan abubuwa amma ana tsoron ɗan barayi ko ɗan fashi ko wani abu akwai aminci to wannan gidan na ƴan aljanna gida ne na aminci في جنات موجود to ka gani a cikin aljanna ga gonaki za ka shiga cikin gonakin aljanna duk abin da kace so ka tsinka ka ci a lokacin ba sai an ruwa ba shi ba ta يلبسون من سندس ولسواد متقابلين ga kuma kaya nan nufin zutu da iska baraki wanda mutum yake so sabo ya ɗauka ya sa sannan Allah ya zauna a kan gadon mulki kana fuskantar Allah kana ganin manzan Allah ta shi ne matakalili na كذلك وزوجناهم بنور sannan a aura ma ‘yan aljanna mataye kyawawa masu nan nasu babu rama nan kundu kuce su nan bai da rama kuma suna da gora hanci suna da cika ba su da kuma irin wannan kiba suna da manya-manyan idanu fari fat waɗanda in mutum ya kallace su sai ya kusa ya imoce don jin daɗi ya saboda can
يدعون بها بكل فاكهة آمنين duk abin da mutum yake so na jin daɗi na marmari sai ce a kawo mai a kawo mai ta لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الذي يوجيكم عذاب الجحيم la ya zuƙu na fahimci hal mota kuma ba su mutuwa illa da mautatar kula sai wannan mutuwan nan ta farko da aka yi allati fi duniya wadda take nan duniya ba'ada hayatihim bayan ra- rayuwarsu shi ma ƙala ba'arahu shi ke na ba a koma wata mutuwa ta
ويوجيكم عذاب الجحيم kuma a kiyaye su azaban wuta ba su shiga wuta
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم fadalan kuma duk waɗannan abubuwa fadala ne ne rabbika daga ubangijin ka ya rasulullahi ba dan aikin ka ba Allah zai yi masu wannan ne saboda ni saboda biyayya su ga manzan Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce lan yadkhula ahadukum al-amru jannata babu wanda aikin shi zai kai shi aljanna qalu wala anta ya rasulullahi hatta kai annabi aikin ka bai kai ka aljanna qala wala ana yace hadani illa an tagammada lillahu bi rahmatihi sai dai in Allah ya bani rahmatihi haza amma ka- wannan layin na fi al'amala kada mutum ya ji wannan ya daina aiki ka zage ka yi aiki walakin nan insan shi ɗan adam makhalukun abin halitta ne halitta shi aka yi wa amurhu makhalukun kuma aikin da kake yi shi ma abin halitta ne إن الله الله هو الذي أوجدك شيء سامدك wa aujada amaluka indaka kuma ya samar da aikin ka da kake yi saboda haka don kaga mutum yana kokarin ba a bai kowa ba Allah ne ya kaddara ne wannan abu shi ya halice ka shi ya halice aikin ka huwa allazi yujidu al-ashya'a inda al-ashya'a inda al-ashya'a Allah shi ya samar da abubuwa da abubuwa kamar in mutum ya rashin lafiya wa ya sami rashin lafiya Allah in ya samu lafiya wa ya bashi Allah in ka samu arziki wa ya baka Allah in ka samu talauci wa ya baka alkomi Allah ke yi ba da wanda ya cire wani abu fa amalu na a amalu ayyukan mu ashe ba namu bane na Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna tabaraka wa ta'ala inda na labina daga Allah ne zuwa gare mu ba mu mun kai ba idan a amalu to tunda haka ne ashe le fatiya lati adkhalatna lil jannati ashe ba ayyukan mu take shigar da mu aljanna ba inda ma fadala hu tabaraka wa ta'ala falala Allah ita ce take shiga da mu aljanna ba dan aiki mu ba saboda haka mu ya sallama ma Allah komai kada ka ga wani abu kwankwan ko ni kankan da shi gare ko ni a sallama ma Allah don haka yace falala ne rabbika zalika huwa fawzul azim falala ce daga Allah wannan rabo ne mai girma to ta فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ya rasulallah wannan qur'an mun hore shi ne da lugarka domin larabawa su fahimta waɗanda ba larabawa ba a karantar da su su sani la'allahum yatazakkaruna domin su wa'azu su gane inna allaha tabaraka wa ta'ala Allah albarkatun shi sun da sun yawaita min falalihi da falalarsa wa karamihi da karamcinsa يسر تلاوة القرآن علينا وهو كلامه هذا سنلقي عليك قولا ثقيلا يقول من كلام القرآن ما دام هو يا الله با قرآن بام يجوري من أوك هل تدرك لولا أن الله يسره على الأمة ما أدعك أحد ɗaya bai da iko min na da gare mu an yanzu da harshen wahidin ne hadin Qur'an yayi magana da harfi ɗaya daga wannan alƙur'ani walakin falala min falala ce daga Allah ya kore muna ya yassare muna wannan alƙur'ani hatta sabiya hatta yaro ƙarami ne na daga gare mu ya ƙara'uhu sai ya karanta shi saboda ni Allah ya yi haka saboda girmama annabi Muhammadu shi yasa Allah ya yi alƙur'ani da yaren da annabi ya ciki kuma shi yasa Allah ya kore mana ta
فارتجبناهم وارتجبوا ya rasulun lahi ba dai sun ce suna sauraron halakar ka ba to kai ma kaka ji tsorori sauraron halakar sai an ga wanda zai halaka ta سورة الجاثية مكية وآيات وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم wannan tura ita ce ake kira suratul jasiyat tana da aya 37 tana fara da hatsayeni bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu alam bi muradi zalika tanzilul kitabi sabkar da wannan alqur'ani minan lahi daga Allah ne al'azimi buwayayye alhakimi gwani a cikin ayyukansa ta
إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين inda fi samawati a cikin halittar sammai da ƙasai la'ayatin akwai ayoyi da hannatun masu kafa hujja ala ƙuduratin lahi ga ikon Allah wa wahadaniyar yi da kaɗaito Allah ta'ala maɗaukacin sarki amma gawa lilmumini da ga mummune da kulle harkin walakin almu'minina shi alqur'ani ikon Allah da kaɗaituwar Allah dole kowa ya sani amma suwane ne suke amfani da shi waɗanda zai amfana sai mu'minin mu'minin mutabbi'una domin su ne masu amfani da gidan ka su an keɓance su mu'minin bi zikirin da ambato walakin al'ayata kullal kullal harami amma ayoyin kowa lakin al-mu'minina su mu'minai haitu la yantafu biha illa al-mu'minina ba mai amfani da waɗannan ayoyi sai mu'minai da haka Allah ce hudan lil muttaqina shi al-qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah amma da dukkan halitta za su ɗauka zai iya gamsar da su zai ishe su kowa ya shirya ta وفي كلبكم ويبث من دابة آية لقوم يؤمنون ta wafi karkukun a cikin halitta kowanne milku daga gare ku da mutum na mani ne alƙatin sai ya koma cini sannan ya koma tsoka sannan a halice shi lokacin da mutum ya zo duniya bai iya zama da uwace za ta bai inda an ka haife shi bai iya juyawa wannan rashin juya kawai ya isa ya sa cikin ya rufe kiyashi ma sai ce da kwani a cikin halittar kuna na har ku iya a ku rika koyon zama ku iya rarrafe har ku iya tafiya ku haɗi ku tashi ku faɗi har ku fara tafiya ku faɗi har ku girma har ku zama a a a ku hulu har ku koma shiru da waɗannan na ayatin ayoyi ne da tsomi nuna ga waɗanda suke da tunani Omar Bus da abinda ka duba abinda Allah ya ya ce a kana fita ka kallaci daji ka kallaci sama ka ga kudurar Allah ya suna abubuwa daban-daban duk in mutum ya kallaci waɗannan abubuwa zai san Allah yana da iko ga dukkan komai duk waɗannan abubuwa idan bawan Allah ya kallace su ya ra haza yana ganin wannan min da la'il qudratihi yana daga hujjoji na ikon Allah tabaraka wa ta'ala wallan yuqul lil mu'minina sai ce qawlul mu'minina kama qala fil ayatil ula sai ce lil mu'minina la'anna al mu'minina domin masu kusantar cewa akalla yan kaɗan ne أهل الإيمان أهل اليقين منهم قليل وقال لقوم يؤمنون da haka ya ce ga mutane masu fitar da cewa domin ‘yan kaɗan ne. Ta.
وقتنا في الليل والليل وما أنزل الله من السماء من رزق فيه لا بعد موتها وتسعيف الرياح آيات لقوم يعقلون Wakati lafin laili, saɓa wadare, wannan halin da rana, zahabuhuma wa maji'ahuma, tafiyarsu da dawowarsu. Dalilun, a taƙalibuhuma maratar zunuban, jujjuyawa su wani lokaci zunub, wa maratar shimalar wani lokaci wajen hagu, wa maratar wani lokaci sai ka ji ana tsayi ba da nan wannan ratin haratin wani lokaci ka ji ana zafi wannan duk waɗannan duka talafin lele wannan harin ɗin nan kuma an zala Allah mina sama da abinda Allah ya sabuka mina rizkin arziki ne ne shine matsayin ruwa fa a hayatihi arla Allah ya raya ƙasa ba da mota hatta ba bushewarta wata sirifin riya da jijiyar iskoki da waɗannan ayatun ayoyi ne da ƙaunin ya aiki luna ga waɗanda suke da hankali dalilin wannan dalili ne bayu nuna sarki imani biyu da shi in suna da hankali ga aya ta farko aka ce mu'minuna ta biyu aka ce yuqinuna ta salisu aka ce yuqinuna annal maratib hakaza kullu ayatun addat min ma qablaha yadda aka zo da ayoyin mu'minina yuqinuna ya yuqinuna kowanne akwai abin da ake nufi da shi kowace aya watar ta fi dakawa imani da wadda ta wuce barko kula wanda zina ƙara lahun fiye kuma a ƙirwa ilal alimuna hun ƙaliluna waɗanda Allah ya ce in ana ɗaukan wasu da ayoyin alƙur'ani ba masu yadda sai ya ce illal alimuna sai malamai to ku diba a cikin malamai ‘yan kaɗan kuma da ƙaliluna kufaru ne su inda mu akalu a tsala kafirai ba su da hankali kalulan kunna na sama'u auna ilu ma kunna fi ashabi sa'i kun ga da kansu sun tabbatar musu da kansu da hauka da sun ce sun ce da muna ji magana da muna da hankali sun ce da ba su zauna a cikin wuta ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi tunani a cikin halitta Allah kada ku yi tunani a cikin mahalicci a zafi haƙƙin amal wannan haƙƙin amawa ne waƙala tafakkur sa'ata khairun min ibadatin sallati tafakkur khair shi yasa yace tunanin Allah na miti daya ya fi ibadar shekara ka tuna Allah miti daya hankalin ka dawo ka duba ka ga aikin Allah ka diba sama ka diba jiragizai ka diba ƙasa ka diba iska ka diba walƙiya ka diba tsawa ka duba itatuwa ka duba duwar wasu ka duba halittar Allah ce duk waɗannan abubuwa ba duk babu su Allah ya ƙago su yi ka duba ka gani don haka miqdadul aswadi ya ce wata rana na je wajen abi huraira sai ni je na cewa tafakkurun sa'at tunanin Allah na minti ɗaya ya fi ibada shekara sai ni je wajen abdullahi ibn abbas sai ni je yana cewa annabi ya ce tunani na sa'a ɗaya ya fi ibadar shekara bakwai sai ni je wajen abubakar siddiqu fa sami'tu sai ni je kula yana cewa sami'tu rasulullahi na ji mai kira da amincin Allah yana cewa tunanin Allah na awa daya ya fi ibadar shekara saba'in ya ce sun ma'ataitu rasulullahi rasulullahi ثم أتيت رسول الله sai ni zo mai kira da amincin Allah wa kultu lahu sai ni ce da shi ma sabitu abinda nake min alƙawmi daga waɗannan mutane fa qala annabi yace sadda ku duk sun yi gaskiya da ahmuli annabi yace duka je ka kira ka ce su zo ina kira fa da ahu sai yace sai sai ni kira fa qala sai ce ma qulta ya aba hurairah ni ka ce a ba hurera sai abu a hurera ce na ji kaci tunanin sa'a ɗaya ya haɗu ba da shekara alifi ma ta fakarta sai annabi ya ce mashi to kai a cikin bi kai tunani ya ce na yi tunanin halittar samai da kasai da saɓawa dare da rana ala tafakkaruka khairu min ibadatis sunnati lalle wannan tunanin naka ya fi ibada shekara shikena sai na ce ya abbas kai kuma abbas jibi kai tunani ya ce na yi tunani a cikin mutuwa da abin da za a yi bayan an mutu ɗin ai ba mutuwa ba ce wai kamar mutum ne zai je yana da bukata wani gari sai ya shiga motar ya je wannan gari shin tafiyar da ya yi shi ne aikin da ya yi a sai ya je bai yi aikin to ita mutuwa moto ce wadda za ta ɗauki mutum da kai shi lahira a yi abin da za a yi annabi ya ce sai ni ce masa wannan tunani naka ya fi ibada shekara bakwai sai ni ce kai kuma ya kai abubakar a cikin mi kai tunani ya ce ni ko na yi tunani a cikin al'umman manzan Allah yaya za a yi Allah ya tsere da su gaba da azaba yaya za a yi Allah ya tsere da su a ce duk da shi al'umman nan naka abinda ake yi kowa sai ya shiga aljanna kai kuma ba ka son kowa shiga aljanna shi ne nake tunanin yaya Allah zai yi ya ƙara man girma in na shiga na je lahira in cika wuta Allah ya yi man azabar duk da zai wa al'ummaka hankalinka ya kwanta ni ko shi ne tunanin da nake yi saboda kada hankalin manzon Allah ya tashi hatta la yadkhul ahadun min ummati muhammadin na wallahi na rantse da Allah in ji sai na abubakar law jittu hilqatan azimatu amlu bi hannar hatta la yajidu wahidun min ummati muhammadin mahallan tunnabi la tsabani ya ce wallahi na rantse da Allah da za a ƙara man halitta in suka wuta don al'umman manzan Allah kada kowa ya shiga wuta kowa ya rasa wurin shiga saboda hankalin kai kwanta ya rasu lallahi haka da ya yi man daɗi sai annabi ya ce abubakar tunaninka ya fi ibadar shekara saba'in to wane ne irin abubakar wannan fadar annabi ya daɗi ne kawai kuji yanzu wai yanzu irin wannan iya ji wani mutum ya ce bai neman komai wajen annabi da Allah ba su ba zai iya mutu ba eh shi ai in ba zai yi magana sai ya ce a biyo ubi ki da un ile ta rasu na ba da uwata da uba na fasa gari lokaci yanzu shi ne ya ce ya abubakar wannan tunanin da ka yi a cikin halitta Allah zai haɗa ta da wanda ya yi halittar don Allah yana so yawa bayan shi azaba ya sunan Allah da aka ce bismillah sai aka ce gaba an ce almuntaqin eh sai aka ce sai aka ce arrahman arrahim wannan tunanin da sai na Abubakar shi zai sadar da shi ga Allah su ko sauran mutane tunanensu da suke a kan kawunansu ba su ganin kowa ba su tausayin kowa ba su ganin Allah shi ne ya tsaye su ya kai su zuwa ga kafirci idza tafakkaru fi zati laysa al-harajul wala ra'as wala yadan wala sam'un wala basar walaysa al-hadidayatun wala nihayatun إراد الآمي صرفا أن يتفكر في هذا يتفكر في شيء بطيق خبير والله تبارك وتعالى من شبه بمخلوقات كفارة hukunci wai idan kana son ka yi tunani ka samo wani abu mutumin nan bai da jiki kuma bai da ƙafa bai da kai bai da hannaye bai ji bai gani bai da farko bai da ƙarshe duk mutum wanda yake son yayi wannan ko yayi tunani fi shay'in baqiqan kabir wallahu tabaraka wa ta'ala man shabbahu bi makhluqatin kafara duk wanda ya kamanta Allah da wani abu kafiri ne Allah bai kaka kamanta shi da kai ko hannu ko kafa ko ji ko gani ko farko ko ƙarshe ko ya yi kama da sama ko ya yi kama da ƙasa ko yana ƙasa ko yana kada ka kamanta Allah da komai yana yiwa a kamanta a wani abu da waɗancan abubuwa a ce mutum bai da hannu ya mutum ne amma ba a bai da jiki bai da jiki kuma bai da ƙafa bai da kai bai da hannu bai da ji bai da gani yana yi wa mutum ya zama haka nan eh akwai abin da a haka to haka in dai babu abin da a haka to babu abin da za a kamanta Allah da yi imani da Allah kawai ka sallama ma Allah shi ne ka huta tilka ayatun lahi na zan fashi ko eh gobe na zan fashi kuma insha Allah za mu rike da wasu gobe Allah nuna muna wasu zuwa da yawa kuma Allah shi ka